بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شادي دوتن بيو دو بي لهدو wanda ya zo 21 ga watan 12 1424 muna darasi na biyar ko? na darasi na shida ci gaba da karatunmu na ashifa bi ta'ari hukukin mustafa الفصل الثاني فصل نبي في وصفه تعالى له بالشهادة الله يا وصف النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم لتوى ميباد شيداني وما يتعلق بها من الثناء والكرامة da kuma abin da yake da alaƙa da cewa kai shaida ne ko da a cikin mutane gama gari aka ce wani ana karɓar shaidarsa ya nuna ne kenan ya nuna adali ne to balle Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya annabinsa Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ne ba da shaida akan al'umman annabawa waɗanda in sun kiyarda da shaidar su annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama zai ba da wannan shaida qala ta'ala ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira Allah ta'ala ce ya kai wannan annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan wani kira ne na girmamawa da Allah yake wa annabinsa ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhan rasul ya ayyuhan muzammil ya ayyuhan muddathir idan Allah zai kira annabi sallallahu alaihi wasallam yakan kira shi da alkunyarsa abin da ya shahara da shi laƙabinsa wannan kira ne na girmamawa to amma tun da zai kira shi da sunansa Muhammad sai zai kira shi da sigan labari yana ba da labari a kansa wa ma Muhammadun إلا رسول قد خلت من قبله الرسل wannan labari yake barwa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam bai zamo ba face jakada ne kamar yadda jakadun Allah ne qad khalat min qablihi ar-rusul ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum محمد صلى الله عليه وسلم بابا بن ɗaya daga cikin ku bane walakin rasulullah wa khataman nabiyyin sai dai jakadan Allah ne kuma cikamaki ne na annabawa الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم وأن إيماني da Allah kuma suka yi imani da abin da aka saukar wa Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wannan shine tabbas daga wajen mahalicin Muhammadun Rasulullah wallazina ma'ahu ashda'u 'ala al-kuffar ruhama'u bainahum Muhammadu sallallahu alaihi wasallam jakadan Allah ne waɗanda suke tare da shi kuma ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u bainahum masu tsanantawa ne akan makiya Allah ko masu tausayi ne da rangwame da jin kai a tsakaninsu kun ga duk da ya kama sunansa guri hudu ne a cikin alkur'ani inda ya kira shi da Muhammad amma duk da sigar labari ya zo amma inda ya kira shi Ahmad labari annabi Isa yake ba mu na zuwansa wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad ina ba da bishara da wani annabi zai zo a bayana sunansa ahmad kun ga jiyar ya haɗi sunayen su amma zai kira shi fa ya ayyuhar rasulu la yahzunka alladhina yusariquna fil kufr ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik kun ga nan guri biyu da tak a cikin alqur'ani ya kira shi da ya ayyuhar rasul a cikin suratul ma'ida duka guraren ciki amma ya kira shi ya ayyuhan nabiyyu a gurare goma sha hudu wanda ya fara daga cikin suratul anfal يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا كوانا النبي ألا يا إشيك دواتا لسك ديك المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى فجاء وقتا لسك حنمكم نقول سنونين ياكي wannan duk a cikin suratul anfal a cikin suratul tauba kuma ya kira shi da wannan sau daya يا أيها النبي جانب الكفار والمنافقين وغلب عليهم ومأواهم جهنم بئس المصير فهكذا أن كاتب تشكين سورة الأعزاب يا كراشي الإرم والنسوبيا وأن فوقا تبالي في أكبولي يا أيها النبي اتق الله ولا تطيع الكافرين والمنافقين يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا يا أيها النبي إلا أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا يا أيها النبي إنا أحللنا لك to duk waɗannan suna nan ga kuma tsoro can ƙarshe kuma cikin suratul mumtahanati da sauran surori Allah ya kira shi da wannan cikin suratul falaq farkonta ya ayyuhan nabiyyu idza ballagtum an-nisa فرقا سورة التحريم يا أيها النبي لما تحرم وأحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك أتكلم نفس السورة أنكم يا فاتح من يا أيها النبي يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وغلوظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير to kun ga kiran da Allah yake masa kenan sai kuma inda ya kira shi din da ya aibal muzammil wannan lakabi ne da alkunya sai kuma farkon suratul mudaffir da ya kira shi da wannan yake ya kai wannan manzo ya kai wannan annabi inna arsalnaka haƙiƙa mun aika ka shahidan kana mai ba da shaida wa mubashiran kana mai bishara da aljanna wa nadira me yasa bai ce wa munziran ba domin mubashir ya zo da ismu fa'il shi kuma nadir da aka kashi ala sibati fa'ilin bi ma'ana fa'il fa'ilin ko bi ma'ana maf'ul فإن أنا بمعنى فاعل إن كنت مبشرا اسم فاعل نذيرا كما مصدر تمام بنشن akwai hikima da yawa a cikin wannan ya kai wannan manzo inna arsalnaka haƙiƙa na aika ka wannan nuna ta abin ba nuna ce ta jam'i yana nufin da Allah da wani ba إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة مباركة هو إنا إنا لألا كتاب وإنا لصادقون إلى إرانسو دمون التعظيم نوني كده تكي نون الجرم مكان لصورنسو لإساء لتاكما كما ألا كده إساء وانا فسيأتي مبشرا كان بشارة ونذيرا لجرجليسو wasu da ce saboda fawasil na ayoyin ne yasa aka yi amfani da kalmar nazira ba a ce rabun jira ba sai aka ce nazira wasu kuma suka ce abu bashiran an kawo nan da ismu fa'il saboda bisharar ta fi yawa wato da kuma an fi buƙatar mutane su gargaɗi din su ji fiye da ainihin a musu a abun nan gargaɗi da wutan da su bari ba yana mai bishara ga muminai da aljanna ya nemi waɗanda suka saba gargaɗi da wuta to kan bisharar ya fi daɗi a kan yin gargaɗi domin bishara wani alkhairi ne za a gaya maka wanda zai shafe ka gargaɗi kuma wani abu kake ba daidai ba za a ja hankalinka ka daina to sai aka gabatar da mubashiran mai yin bishara wa naziran ko mai yin gargaɗi sallallahu alaihi wasallam wa sirajan munira da kuma fitila mai haske فجمع الله تعالى له في هذه الآية الله يا تترى أنه شيء كأي أشكو من الآية غروبا min mutabil ukrati wato dangogi daban-daban na hawa hawa na darajoji al'ukura yana nufin daraja al-karama as-sabita tabbatacciyar karama ita ake kira usra to Allah ta'ala ya tattara wa annabi sallallahu alaihi wasallam shi kada ya cikin wannan aya dangogi na matakai na darajoji iri iri kaga ya kira shi da annabi ne sannan ya kira shi shahidan ya kira shi mubashiran ya kira shi munira a nazira ko wa da'iyan ila Allah ya kira shi da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira kun ga akwai darajoji da yawa a cikin wannan wato aya din ita kadai wa jumlata awsafin min al-midhati ya tattaro maka kuma siffofi daban-daban waɗanda suke nuna yabo فجعله شاهدا على أمته لنفسه يسن ياشي من شيدا أكام الأمة صح da kansa da ibrahim wal risala saboda cewa shine ya isa musu da manzanci wa hiya min khasa'isihi sallallahu alaihi wa sallam wannan wata daraja ce da take bantu ga annabi sallallahu alaihi wa sallam shi kadai wa mubashiran li ahli ta'atihi kuma yana bushara ga waɗanda suka yi wa Allah biyayya wa nadhiran li ahli ma'siyatihi kuma yana gargaɗi da jan kunne ga waɗanda suka saba wa Allah wa da'iyan ila tauhidihi kuma mai kira ne zuwa ga kaɗaita Allah wa ibadatihi da kuma bauta wa Allah wa sirajan munira da fitila wacce take muniran mai haskakawa yuhtada bihi lil haqq wanda ake shiruwa da shi zuwa ga gaskiya حدثنا الشيخ أبو محمد بن عتاب حدثنا أبو القاسم حاتم بن محمد حدثنا أبو الحسن القادسي حدثنا أبو زيد المروزي حدثنا أبو عبد الله محمد بن يوسف حدثنا البخاري حدثنا محمد بن سنان حدثنا فليح فليح حدثنا هلال بن عطاء بن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أجل وانا حديث إمام البخاري رويتوشي أتكين كتاب التفسير شكا أي رويتوشي أتكين معلمين ما في كتب الستة وانا حديث نا عبد الله بن عمرو بن العاص فوانا رويتو حديث لغا جريشي عطاء بن يسار shi ne rawaito hadisin daga abdullahi bin amr bin al-as abu bin yasar wasu na ce masa hilal bin abai bin yasar alkunyar sa ana kiran sa abu umar yana cikin manyan manyan tabi'ai wasu malamai sun ce ya rasu a shekara ta saba'in da hudu bayan hijira wasu sun ce a ta ɗari da uku bayan hijira shi abu bin yasarin ya rasu Allah ya musa قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص na gamu da abdullahi bin amr bin al-as kaga hawa uku na farko abdullahi sahabi babansa am sahabi as kuma babban makiyin annabi a ƙarshe asi dan wade shi ne wanda muka yi bayani cewa annabi ya masa addu'a ya kasa kaya kafarsa ta kumbura cikin ayar da muka fassara inna ka fainakal mustahzi'in to yana cikin mustahzi'una wanda muka ce su biyar mun karanta a cikin sahihu sira cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu addu'a jibril yana nuna su yana cewa to wannan kaza zai same shi shine wanda muka ce ya taka kaya sai kafa ta tabu ruwa ta kumbura ta kuntum har ta cikin sa girma a ƙarshe kafa ta fashe ta dinga tsayar da ruwa ya mutu shine wanda wani sahabi yana rusa bashi sai zai ce ban kuɗi na sai ce ba muhammadu ya ce za mu je lahira za a ba mu gonaki da gidaje da kaza ba ka bari in mun je can na biya ka shine Allah ya fata da yake cewa afara'aita allazi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada أطلع الغيب أن اتخذ عند الرحمن أحدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا وشيني عاصم الوالد عمرو بن العاص كل عمرو صحابيني شمس عبد الله صحابيني amma can kuma ga shi kakansu ainihin wato kakansa kuma kamar duk waɗannan makiya Allah din waɗanda suka yaki annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda Allah bai kawo ɗansa kuma ya karɓi musulunci Abu Jahil ga Ikrama Ikrama bin Abi Jahl yana cikin komandojin yaki na annabi sallallahu alaihi wasallam ga Walid bin Mughira ga Khalid bin Walid Khalid bin Walid Walid bin Mughira Walid bin Mughira suna cikin wanda aka fafata da su ga Asim bin Wa'il ga ɗansa amuru ga jikan abdullahi bin amru bin al-as to kun ga kenan yukhrij al-hayy min al-mayyit wa yukhrij al-mayyit min al-hayy wa yarzuqu man yasha'u bi ghayri فقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أجل إتي ينزكوا أي نعم فينا والله إنه لموصوف في التوراة yace annabi sallallahu alaihi wasallama siffarsa ta zo a cikin at-taura bi ba'd sifatihi fil qur'an kamar yadda Ahmad Jide ya rubuta wani littafi wacce Bible say about Muhammad to wa irin wannan ne ya karanta abin da ya zo cikin at-taura abin da ya zo cikin injila ya ga irin siffofin da aka faɗa dama Allah ya ce ya arifunahu kama ya arifuna abna'ahu falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi ashe sun san annabi zai shi yasa tarihin Salman Farisi ai daga cikin malaman da ya tafi na kiristoci da ya kan na ƙarshe yace maka na karanta a cikin injila za a aiko annabi shi kadai ya rage yanzu abin da ya rage ma an kana son tsira don haka ka tashi ka tafi can ka je ka zauna a wani guri a cikin kasashen laraba mai yawan dabi'u ka zauna a nan har annabin ka shirya zai same ka wanda a cikin tarihin salman yana nan da tsohon ka duba siyar ne alamun lubala juzi na daya can karshe tarjamar karshe ta wannan sahabin ce wato salman farisi ya kawo wajen shafi talatin da biyar shi a kansa shi kare babban sahabi ke لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين يا ذو أتكم أنت للتاتل حرزا للأميين شي كارياني كون أريني جواء النسيك الأميين wanda ba su koyi karatu da rubutu ba su ne larabawa ko mafi yawan su iya karatu da rubutu ba har sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da shari'a anta abdi wa rasuli a cikin wancan littafin an waito ko kuma ya zo Allah ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam bawansa ko manzansa kamar da alqur'ani ma yayi ta maimaita haka abdi wa rasuli abdi wa rasuli kuma kullum ake gabatar da abd kafin rasul saboda a nuna matsayinsa na babban bawan Allah ba zai tashi daga wannan matsayin ba dan in aka wuce bauta kuma sai dai a zama Allah ba ba a zama Allah ba shi yasa Allah yake wasafa shi da ibada ubudiyya dan ya nuna mana a duk cikin bayin da ya halitta ba mai daraja ba mai matsayi ba mai girma kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam subhanallazi asra bi 'abdihi alhamdulillahi allazi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba تبارك الذي نزل الفرقان على عبده وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا وأنه لما قام عبد الله أليس الله بكاف عبده وينزل على عبده تدونا واتو سني إذا نونا مكين سميتك المتوكلة ناسا ياتمدو ناسا مرسونا ميدو جروج الله فتوكل على الحي الذي لا يموت وانا ما اعطيتها في القرآن وتوكل على الحي الذي لا يموت وعلى الله فليتوكل المتوكلون ليس بفضل ولا سخاب في الأسواق بني ممونا هالي بني حظ ينتمى من أتر من دموع ولو كنت فظا غليظ القلب لم فض من حولك Allah ya ce da kana da kaushin hali kana da mummunan hali da sahabbai sun tarwaje sun baka fa bima rahmatin min Allah linta lahu taushinka saboda rahaman Allah da jin kansa da ya sa a zuciyarka kake tausasa musu su kuma saboda tausasawa da ake suke kaunar suke cewa idaka abi wa ummi wala sakhab wala sakhabin fil aswaq kuma ba mai yawan kwarmato bane a kasuwa ba shi da hayaniya ba shi da hatsaniya ba shi da surutu ba shi da kwarmato wala yadfa'u bis sayyi'ati sayyi'a kuma baya saka mummuna da mummuna walakin ya'fu sai dai kan yi afuwa wa yaghfiru ya gafara sallallahu alaihi wasallam idfa billati hiya ahsan kuma da Allah ya ce masa ba ma an maka mummuna ka saka da mummuna daidai ba in ka da kai adalci wanda ya maka mummuna kai maka mummuna kai adalci wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithlaha sakamakon mummuna mummuna irin ta fa man itada alaikum fa atadu alaihi bi mithli ma atada alaikum wanda ya muku ta'addanci ku masa ta'addanci yadda ya muku wa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bihi in za ku ɗaukansa ku ɗaukansa da irin abin da aka yi wannan shine adalci amma sai Allah ya ce wala in sabartum la huwa khairul lisabirin kai hakuri wannan kun ga mataki na biyu matakin farkon an maka mummuna karama mummuna daidai da ita na biyu in an maka mummuna ka yafe na uku in an maka mummuna ka yi alheri na hudu in an maka mummuna ka yi alherin da ya fi alheri to sai Allah ya kai annabi matsayin karshe yace in an maka mummuna ka kuma ka yi alherin da ya fi alheri shi ne idfa adillati hiya ahsan ba hasan ba ahsan ka nitin bani to yanzu a maka mummuna karama daidai da ita mata shi hankali ne to balle kuma a maka mummuna ka yafe kaga mataki na biyu kenan a maka mummuna ka yi kyakkyawa kai kuma a maka mummuna kuma kai abin da ya fi kyau shine koli koli kuma haka kowa sai duba ya a wani matsayin yake shi kuma ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة الأوجاع Allah ba zai karɓi ba har sai ya tsayar da addinin da ya da ya karkace da aiko shi addinin annabi Ibrahim da aka caccanza da na annabi Musa da na annabi Isa Allah ba zai karɓi ba sai ya tsayar da waɗannan addini ya dawo daidai bi an yaqulu la ilaha illallah shine mutane su ce la ilaha illallah wa yaftah bihi a'yunan umya kuma Allah zai buɗe makafin idanuwa da aiko annabi idanuwan da suka makance da ba sa ganin gaskiya Allah ya aiko annabi da gaskiya ya buɗe idanuwan mutane kaga ba da idan kullu kull muna gani ƙara wa azanan summa kunnuwan da suka kurmance ba sa jin gaskiya hadisan manzo Allah da ayan alqur'ani sun buɗe su da an faɗa sai kaga sun fanka إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا kaga Allah ya buɗe kunnuwan su ce mun ji kuma za mu ji wa quluban gulfa zukatan da suke rufe an buɗe su da aiko annabi da su rufe ba ta gaskiya ba ta shiga amma da aka aiko annabi sai aka buɗe su gaskiya ta shiga ta cika su wa zukira mithluhu an abdullahi bin salam an wato irinsa daga abdullahi bin salam wa ka'ab al-ahbar وفي بعض طرقه عبد الله بن سلام يا مسلم على وجه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على وجه النبي يشبه مدينة وكان ساكن من دمار تاريخ مسلم تسا نا ainihin wato ya zo wa annabi sallallahu alaihi wa sallam a tambayoyi guda uku a cikin su ko mun yi bayani cewa ya tambaye shi me farko daga cikin manyan manyan alamun tashin alkiyama wanda za su bayyana na biyu ya ake daya kama da babansa ko ya kama da babarsa na uku menene farkon abin da 'yan aljanna za su fara ci in sun shiga aljanna kuma yace wannan amsar ba wanda ya santa sai annabi in kai annabi ne zaka iya amsa mu sai manzo Allah ya murmushi yace yanzu jibril ya bani amsa sai jibril da kai yace jibril ko ba wanda yahuda suke tsika masa sai annabi ya bashi amsa ya musulunta to kafin da musulunta yace to na san yahudi yan uwana ne sharri ya yawa na musulunta ta aiwa su min sharri su ce ai ma wani abun kunya ne na zo na musulunta don haka ka kirawo su zan koya a bayan kyaure ka tambaye su matsayina a gurin su su gaya maka sannan na musulunta a gaban su Nabi sallallahu alaihi wa sallam ya sa ka kira manyan yahudin Madina yace yaya abdullahi bin salam yake a cikin ku suka ce a shehu mu dan shehu ne amintaccen mu dan amintaccen mu gaskiya dan mai gaskiya alheri dan alheri sai yace to in ya musulunta ya za ku yi suka ce Allah ya tsare shi ya musulunta ai ba zai yi ba sai ya fito daga bayan daure yace ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sai suka ce sharruna wa hum sharrina nan take sun canza sai suke faɗi wannan to shi ne abdullahi bin salam to shi ne musuluncinsa shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake yabanta mashahid shahidun min bani isra'ila ala mithlihi fa amana wa takbartu قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب فوانا شيني عبد الله بن سلام yana cikin manyan malaman da suka wato musulunta kuma ya karanci a taurar da kyau da aka yahudu ni sama za su yi masa cewa kuma tun yana duniya aka bai certificate din sana'ar janna mun karanta kissa ta cikin sahihul bukhari karkashin tafsirin ayan nan na faqadistan saka bil urwati waqa ibn kathir ma ka cikin tafsirin sa cewa ya kwanta bacci sai ya mafarki gashi a cikin wata kasuwar gona sai kuma ya ga wasu karafuna guda biyu dogaye a tsakiya sai je yana kallo sai aka ce hau yace ba zan iya hawa ba suka ce za mu cicciba ka kawo aka cicciba shi ya hau sai ya ga wata igiya yana rike igiya a sama sai ya farka ya ga igiya a hannunsa sai zai ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace wannan dausayin da ka gani aljanna ce wannan igiyar da ka gani musulunci ce kuma da musuluncin ka zaka mutu kuma kai dan aljanna ne tun kana duniya da haka wani sahabi yake faɗa a sahih bukhari yace bai taba ji shi a iya kunnan sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna wani mutum a gaban sa ya ce ma dan aljanna ba sai abdullahi bin salam mun gani wa fi ba'd turuqihi ta wata hanya kuma haka ka'ab al-ahbar sunansa mani ibn maimu ibn maimu ya riski zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam amma bai musulunta a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam sai a zamanin sayyidina abubakar ya zauna da sayyidina umar sosai ya rawaito hadisai da yawa daga sayyidina umar ya karɓi ilimi daga sahabbai da ya can yana kan addinin yahudi ne a zamanin jahiliya ya zauna a kasar yaman sannan ya koma hims ta kasar sham bayan musulunci sai ya zauna a nan har zuwa ya rasu a shekara ta talatin da biyu bayan hijira a lokacin khilafar sai na usman shi ka'abul ahbar za ka jin labarai iri-iri ana dangana a ka'abul ahbar dan ya zauna a yahudanci ya karanta littafan su don haka ya ta kawo irin waɗannan labaran wasu masu masu amfani wasu marasa kai marasa gindi irin waɗannan labaran duka ana dangana a ka'abul ahbar ko da labari ta ce ka'abul ahbar shine gurin ka sai yake tato labaran da ka abin ahbaru sun kasu biyu akwai ingantattu akwai kuma da ba su inganta ba da kai an ce abu ya zo daga sa'abul ahbar sai a duba a gani tunda ya karanta tafan yahudu zai tarwaito isra'iliya da yawa wa fi ba'd turuqihi an ibn ishaq ya zo kuma a shashin waɗannan ruwaye daga ibn ishaq ibn ishaq sunansa muhammad bin ishaq bin abi bakar ana masa alkunya da abu abdullah yana cikin manyan malamai waɗanda suka kware a wajen sanin tarihi ya rasu a shekara ta ɗari da hamsin da ɗaya bayan hijira wala sahibin fil aswa ba mai surutu ko farmato ko ɗaga murya yana kwaroroto a kasuwa ba ne wala mutazainin bil fuhshi ba kuma abin kawatawa bane ko mai kawa bane da alfasha annabi baya alfasha sallallahu alaihi wasallam wala awwalin lil khana ko ba ne faɗar maganganu ne waɗanda suke na batsa ba alkhana shine alfasha wani wa iya cewa idan an lam taqsur an al-jahl wal khana asabta aliman aw asabaka jahilu yace idan an lam taqsur an al-jahl wal khana idan baka kame daga aikata jahilci da alfasha ba asabta aliman zaka iya zuwa ka cutar da mai hakuri aw asabaka jahilun ko kai tabargaza wani jahili ya mayar maka da amsa to alhana su ne a shari'a da maganganun batsa to ba taɓa jinsu sun fito daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam usajjiduhu li kulli jamilin ina datar da shi ga dukkan abu mai kyau wa ahabu lahu kullu khuliqin karimin kuma ina ba shi dukkan halaye masu karamci wa aj'alu sakinata libasahu ina sanya kuma nutsuwa ita ce tufafinsa wal birra shi'arahu alamarsa shine nagarta nagartacce ne kuma duk abin da fito daga bakinsa da aikinsa duk akan nagarta yake yi wattaqawa zamirahu tsoron Allah kuma ina sanya tsoron Allah shine zuciyarsa har take da tsoron Allah attaqawa ma'abuna wal hikmata ma'qulahu kuma ina sanya hikima ita ce abin fahimtarsa al hikma fi al qawl wal amal was sidq wal wafa' tabi'atuhu da gaskiya da cika alkawari sune ɗabi'arsa wal afwa yin afuwa da rangwame wal ma'rufa da halayen kirki khulqahu sune dabi'a fa innaka la hala khulqin azim wal adala siratahu adalci shine sira shine wato tarihin sa in kana san tarihin tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam adalci kake karantawa wal haqqa shari'atahu shari'anka kuma in aka yi aiki da ita to an yi aiki da gaskiya wal huda imamahu kuma shari'a ita ce jagabansa ko amamahu ita ce a gabansa wal islam millatahu musulunci shine addininsa wa ahmad ismahu sunansa ahmad uhdi bihi ba'da dalala ko ahdi bihi ba'da dalala ina shiryawa da shi bayan bata wato ina shiryar da mutane ko ina bayarwa da shi ina bayar da shari'a da aiko shi bayan bata min al-ihda'i kenan na kyauta ko ahadi ina shiryar da mutane ba'da balalatu bayan bata bihi da aiko annabi kenan waye ne shiryar da mutane bayan bata to sai ce wa innaka latahdi ila وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور sai kuma sai ce innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha laysa alayka hudahu wanda kan ayoyin sai kaga a can ya ce kana shiryarwa nan kuma ya ce ba kai ne mai shiryarwa ba ya za ka kai jami'i tsakanin ayoyin da Qur'ani baya cin karo da juna wa innaka la tahdi ila to sai ka kalmi kalman huda wannan an ce la tahdi ila wajen kuma innaka la tahdi man kun ga wannan ila din an mata ta'addi da ila wannan hudaqun kuma ta ta'addi bi nafsiha kun ga shi akwai bambanci wannan ana kiranta hidayatu tawfiq wannan kuma hidayatu dilala ila alkhair wannan hidayatu tawfiq wa dilala wannan kuma hidayatu dilala wato wato shiriyar shigo da mutum musulunci aikin waye in ka shigo musuluncin yadda za ka aikata shi ka tsira wa zai koya to kaga waccan hidayar shiryar da mutum ya shigo da addini ita Allah yake nufi cewa wannan aikin sa ne shi kadai in ka shigo musuluncin kuma yadda za a koya maka musuluncin ka yi shi daidai yadda Allah yake so ka nisanci abin da Allah baya so a kai ka har cikin aljanna aikin wayar Allah sallallahu alaihi wa sallam to shine jami'i tsakanin ayoyin guda biyu kuma aka wasu mutum ya kama a zahirin su sun ci karo amma ba su ci karo ba وأعلم به بعد الجهالة أعلم إنا سند متاني به da annabi sallallahu alaihi wasallam ba'da jahala bayan jahilci mutane da su san komai ba sai Allah ya aiko annabi ya sanar da su da ikra bismi rabbikal ladhi khalaq wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alayka 'azima wa arfa'u bihi ba'da al-khamala kuma ina daukaka وبه ده النبي صلى الله عليه وسلم بعد الخمالة bayan ba a san mutum ba mutum yana koye sai Allah ya ɗaukaka mutane da zuwa annabi da wa ya san Umar wa ya san Abubakar wa ya san Usman wa ya san Ali ta hanyar wa aka san su sai nan sun samu ɗaukaka saboda ne su Imam Bukhari Imam Muslim Imam Tirmidhi Imam duwa ya san su su Imam Malik ta yaya aka san su ta hanyar wa suka ɗaukaka ta hanyar musulunci kaga kenan zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya ɗaukaka mutane bayan da suna koye shine ma'anar kamala din al-khumul abin da yake a koye ba a ma san da shi ba sai a fito da shi fili a ɗaukaka shi wa usanni bihi ba'da nukra kuma ina wato sanya sanya suna da shi bayan da ba a san abu ba annakira annakira abinda ba a sani ba wato abinda ba a san shi ba Allah ya ce nakan yi masa suna bayan zuwan Allah sallallahu alaihi wa sallam da can Madina ya sunanta yasri shi yasa aka hana musulmi su dinga kiranta yasri domin munafikai bayan Allah ya sa mata Madina annabi ya sa mata Madina in suka tayi shakkiyanci ba sa kiranta da Madina sai su kira ta da tsohon sunanta na zamanin jahiliya me suke cewa Allah ba faɗa cikin suratul azab ba ya ahla yasrib la muqama lakum farju kaga yana akwai to ma abin da suka faɗa ne suna cewa ya ahla yasrib amma shi Allah zai kira ta me yake cewa ma kana li ahli al-madina wa ma hawlahum min al-a'rab an yatakhallafu an rasulillah kun ga Allah yana kiranta madina amma su kuma suna kiranta da wancan tsohon sunan nata da yasrib to madina ake ce masa مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وأكفر به بعد القلة كما إنا يويت أبو دشي باين دا كدني أبو دا كدني أما دا أكا أيكو النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سيدا ومي يوا كمان نيتنا وأخذ به بعد العيلة دا جماعة ko faɗin ƙasar ma ai da yanayin gurin da yake ɗin kaɗan ne su kansu larabawan kaɗan ne a duniya ba wanda ya san su ba sa cikin mutanen da ake bada tarihin su ma a duniya amma zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya ɗaukaka su aka san su wa innahu la zikrun laka wa liqaumi wannan ɗaukaka ne a gare ka kuma ɗaukaka ne ga al'ummanka larabawa su kansu larabawa sun samu daraja ne saboda ne saboda an aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin su da suka samu daraja kuma suka yawa a duniya har ake jin su wa ummi bihi ba'da al-aina kuma ina wadatarwa da shi bayan talauci Allah sai wadata ka da shari'a ya wadata ka da arziki ya wadata ka da mutunci ya wadata ka da abubuwan da duk ake kiran ka wadata bayan ka annabi sallallahu alaihi wasallam hatta duniyar gabaki ɗayan ta wadata sakamakon aiko annabi sallallahu alaihi wasallam domin da can ba a san duk karafunan nan da ake da su a ƙarƙashin ƙasa ba sai da yace an aiko ne bi mafatihil ard wa ajma bihi ba'd al furqa kuma ina hada kan mutane da shi bayan da suna tarwatsi wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha wa wa'allif bihi bayna qulubin mukhtalifa وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم Allah ya ce ina tattara zukata waɗanda suke daban-daban su zo su ba annabi kun ga yadda wasu suka zo daga ƙasashe daban-daban musulunci shi yake haɗa kan mutane ba tare da bambancin launin fata ba bambancin gurin zama ba bambancin yare ba sai ka je aikin hajji zaka ga kowace al'umma ta duniya tana da wakili aikin hajji akwai ƙasar da aka ce ma mutum ɗaya ta tura aikin hajji a duk ƙasar gaba ɗaya amma dai an samu Argentina mutum ɗaya ta je aikin hajji eh shi ma sai an kasuwa ne suka biya masa tsoho ne wajen shekara sa ko nawa aka ce gari da wani abu an ce shi ne kowa shekaru a zaton da ake akan wanda suka aiki na da wannan shekara shekara ta ɗari da a wannan ba na na indiya ne kake ne wannan na indiya ne tsohon na indiya ne wancan shi dan argentina shi kaɗai ne wanda yake ya taho aikin haji wanda ko kuma kana maganar indiya ne wani mutanen yan kasuwa suka hada wasu saboda bai taɓa zuwa haji ba kuma gashi a shekaru da yawa shi ne yan kasuwa suka hada kuɗi suka biya musu eh an cewa ya ce sai da halar zai shi da ya shekaru yana tara kuɗi kuma kuɗin hajji ne sai sama har ya tsufa to shi ne wasu suka ce to su dai ga su za su biya haka suka haɗa yan kasuwa su suka ce nasun halal ne suka haɗa suka biya wa ahwa'in mutashattita da wasu son zuciya daban-daban mutane kowa zo da za su son zuciya daban-daban amma an haɗa su a ƙarƙashin tuta ɗaya kalma ɗaya alƙibla ɗaya duk da zuwan musulunci wa umamin mutafarriqa da al'ummar da suke a tarwatse amma an haɗa kanta da zuwan musulunci wa aj'alu ummatahu khayra ummatin ukhrijat lin-nas kuma ina sanya al'ummar sa wacce aka fitar daga don amfanin mutane ita ce mafi alherin al'umma kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas kaga bai ce antum ba sai ce kuntum kenan dole sai an yi aiki yawa وفي حديث آخر أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفته في التوراة يا بام صفة أشكين التوراة عبدي يتي باوانا أحمد المختار شيني أحمد زعبتي مولده بمكة ومهاجره بالمدينة مهاجره بالمدينة وجن هجرت مدينة معرفتها مكة أو قال طيبة وكما طيبة في مدينة أمته الحمادون لله على كل حال الأمة سنة ما سيرا يهود الله أقوى حالي إسناد وانا حديثي أشكل واتو ضعيف الجامع الصغير شنو mai lamba ta dubu uku da ɗari hudu da saba'in da uku isnadin sa da'ifi ne amma ma'anarsa sahihiya ce na wasu hadisan sun zo da wannan ma'ana ma isnadin sa jami'u sayyid hadisi mai lamba ta dubu uku da ɗari hudu da saba'in da uku wa qala ta'ala الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وأن الآية كما دب بياني لأن لا يجي أكد أو كتر النبي صلى الله عليه وسلم yace allazina yattabi'una ar-rasul an-nabiyya al-ummiyya kun ga an hada maka sifofi guda uku din na yau waɗanda suke bin ar-rasul jakada annabiyya annabi al'ummiya mun da al'ummiya ana maka fassara uku mutumin da bai koyi rubutu da karatu daga wajen kowa ba ana kiransa ne al'ummi na biyu al'ummi mansubin ila al'ummi mutumin da yake kan ɗabi'arsa ta asali wacce aka halicce shi bai koyi duk wata shegantaka ba yana nan ka yau mai waladat ummu to ana kiransa al'ummi tsarkakakken mutum tsaftatacce wanda da ranar da aka haife shi zuwa yau bai aikata wani laifin da ya cuɗan ya ci ko gurɓata shi daga yadda babarsa ta haife shi ba haka a wannan fassara babu kenan sai annabi sallallahu alaihi wasallam kaga kenan nan shine mubarakan yabo sannan al-ummi a ma'ana ta uku al-mansub ila ummi al-qura kun ana kiran maka ne ummul qura da ka duk wanda aka haifa a cikin maka za a kiran sa al-ummi nisba ila al-um wace ce um ummu ne ummul qura in za a yi nisba sai a yi nisba zuwa ga ummu din al-mansub ila al-um al-um hiya makka tusamma ummul qura da tunzira ummul qura Allah ya kira da wannan suna ummul qura to a cikin waɗannan guda uku wanne ne fi kaiwa matuƙa wajen yabo na farko mu'jiza ne dama domin a ce ga malamin da bai koyi karatu a wajen kowa bai koyi rubutu a wajen kowa ba amma ya gagari dukkan masu karatu da masu rubutu mu'jiza ce kenan in aka kira annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan ma'anar cewa babu wanda i koya masa karatu i koya masa rubutu shi yabo ne a gare shi dan shi annabi ne Allah ne ya koya masa kai tsaye ta hanyar mala'ika Jibril ya kawo masa amma kai aka ce maka ummi da wannan ma'anar an gama da kai domin an ce baka iya karatu baka iya rubutu ba an gama da kai tunda kai ba ka da wahayin da za a kawo ma a ma'anar tsakiya kuma khususiyya ce domin a ce mutum duk da ke wanda ya aikin hajji ai shi yayi laifin ne aka ce za a yafe a mai da shi kawai waladat ko ummu amma ba wai yana nan tun da aka aibe shi zuwa yau ka yau wala da su ummu ba yayi laifin ne aka wanke aka ce man hajja wa lam yarfus wa lam yafsuk raja'a ka yawmi waladatu ummu zai dawo kamar yau aka haife shi domin yan aka haife ka yau to me kai kai ko ba ba wani abu da kai wanda za a rubuta shi a matsayin laifi sun aka dawo da kai kamar ranar da mace ka tashi ka ma'ana an kankare ma da kukan ka kenan ma'anar ƙarshe kuma wanda aka haifa a cikin maka kaga nisba ce wannan duk mutanen maka za su iya shiga da wannan ma'ana to shine ɗaya daga cikin fassarorin da aka yi wa al'ummi to sai Allah ya ce allazi yajiduna wanda suke samun sa fit tawrat wal injil an yi bayanin sa a tawrat da injila ya'muruhum bil ma'ruf ina ubarku da kyakkyawa wa yanhahum anil munkar yana ana su munkari wa yuhillu lahum at-tayyibat yana halatta musu dadada wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith yana haramta musu khaba'ith dukkan abu mara kyau mara amfani mara daɗi mara alheri wa yadau anhum israhum yana kauce musu nauyi wal aghlalan lati kanat alaihim da kuma maruruwa da aka sa aka yi hukumi aka daure su da shi na dokoki masu zafi to shari'a musulunci ta zo da mai sauki addini mabniun ala al-masalihi fi jalbiha wa dar'i lil qada'ihi wa in tazahar adad al-masalihi yuqaddamu al-a'la min al-masalihi wa ضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعبير وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد الله أن يخفف عنكم وما جعل عليكم في الدين من حرج kaga addinin musulunci kenan mai sauki ne Allah ya ce ba kunci a cikin addini Allah yana son ya sauƙaƙa muku Allah yana nufin sauki a gare ku to shine malaman usul suka ɗauko wannan suka ce min qawaidi shari'a suka taimake shi wa nasaruhu wa azzaru suka karfafa shi wa nasaru suka taimake shi wa tara ummuran ladzi unzila ma'ahu suka kuma da hakkin da aka saukar tare da shi ulaika humul muflihuna wadannan sune za su rabauta وقد قال تعالى فبما رحمة من الله لنت له saboda rahman Allah ne ka tausasa musu al'aya qala samra qadimu malam samra qandi yace zakkarahu Allah ta'ala minnatahu Allah ya gaya musu minnatahu wani gurin ya sa lamun minnatahu Allah ya faɗi baiwa da yawan mu'minai annahu ja'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam rahiman bil mu'minin ya sanya shi mai jin kai ga mu'minai ra'ufan layyinar janib mai tausayi mai taushin halaye walau kana faddan da ya kasance mai kaushin hali khashinan mai kaushi wato mai zafin magana fil qawli wal fi'l cikin magana da fada la tafarraqu min hawlihi da mutane sun wace sun bar shi walakin ja'alahu Allah ta'ala samhan sa'alan talqan barran latifan Allah ya sanya shi mai saukin hali mai tausasawa mai sakin fuska mai nagarta mai kuma taushi wajen iya zama shi yasa matansa suka ce so muke shigo abokansa kuma suka ce so muke ya fito ana jin daɗin zama da shi a cikin gida ana jin daɗin zama da shi a waje anas ya ce tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo madina mahaifiyata ta kama hannu na ta daka masa ta ce ga ɗana ba kai ta aijansa ita shekara mu goma ita amma bai taɓa ce min dan me kai kaza ko dan me kamar kaza ba da annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ni shara idan ya zo kar baka wasi sai ya share sai ba ta ubi ko ka gaji sai ya share ko ba zai ce a tashi ayi kaza ba sai dai a ga yana yi a karba in yazo wajen cewa mata dan me ku share gida ba sai dai a ganshi da ubiya yana shara shi za aka ce na na Aisha in ya shigo gida me yake yi ta ce kana fi mihinat ahli yana cikin aikin gida muna girki sai ya taya mu muna wanki ya taya mu muna shara ya taya mu haka ake son ko da mai gida ya taya ce maka matar ta ku girki sai a ce ta shanye ka ko kai ma sai ka shanye ta a zaura barran latifan haka za qalahu ad-dhahhak mal ad-dhahhak haka ya fara وقال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا حتى لما يقول الأمة وسطا عدلي لتكونوا شهداء على الناس دمكم زما شهيدا أكم متعني ويكون الرسول عليكم شهيدا كنتم النبي زما شهيدا أكم كوكو بعد شهيدا للأمة شكما بعد شهيدا أكم قال أبو الحسن القادسي ما القادسي يفعل wanda babban malami ne ya rasu a shekara ta ɗari hudu da uku an haife shi a shekara ta ɗari biyu da ashirin da hudu yana cikin manyan malamai waɗanda suke dari uku da ashirin da hudu ya haife shi ya rasu a shekara dari hudu da uku Allah ya masa rahama to yace karkashin tafsirin wannan aya aka kai shi maganarsa abana Allah ta'ala fadla nabiyina Allah ya bayyana ƙara falalar annabi mu da darajarsa wa fadla ummatihi kuma ya bayyana darajar al'ummarsa bi hadhihi al-aya da wannan aya wa fi qawlihi fi al-ayati al-ukhra ya kuma sake bayyana haka a wata aya wa fi hadha a cikin wannan li yakuna ar-rasulu shahidan alaykum dan manzo ku zama shaida a kanku wa takunu shuhada'a 'ala an-nas ku kuma ku zama shaida akan mutane wa kadhalika qawluhu ta'ala fa kayfa idza ji'na من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا النبي صلى الله عليه وسلم عاتب كلا كما تقول يكي كرب القرآن dan nan ku kuje ce in karanta maka ba ta ake ko kuma yace ina so in dinga jin sa daga rami na sai kan Saud ya gyara zama ya fara shiryo tilawa idin da tilawa idin da tilawa idin da tilawa bai tsaya ba sai da zo wannan aya ta 41 a cikin suratul nisa yana karanta wannan aya sai aka ga hawaye ya fito wa annabi sai ce kafa ya isa da ya zuwa dina sai ce ya shafa ya isa fa kaifa yace yaya halin kafirai zai kasance idza ji'ina idan muka zo min kulli ummati daga kowace al'umma da shahidin da bai ba da shaida akan ta wa ji'ina bika kai ko muka zo da kai ala haula'i shahida ka zama shaida akan al'ummanka sai an rage ki yayi shi yasa yace wanda yake son ya karanta qur'ani da dumadumin sa yayi karatu da kiram abdullahi dan mas'ud wata ran ya kawo sahabbai suka kalle shi da yake gajere da kuma siriri sai sahabbai suka kalli kafafuwan sa haka yan tsira sai suka yi murmushi yace kafa dan mas'ud da suke da dariya yace ta fi al'arshi nauyi a cikin da za a danna ɗaya al'arshi a saka a cikin a saka kafa ta masa udu da kafa ta masa udu tarin da ya al'arshi. Ko sa wanda ya wanda bai san martaban sahabbai ba sai ya ta hauka. وقوله تعالى وسطا أي عدولا هو عدلين خيارا زعبكوه ومعنى هذه الآية وكيف هديناكم وكما هديناكم كما يبدأ شريكم فكذلك خصصناكم haka na keɓance ku wa faddalnakum bi an ja'alnakum na sanya ku ummatan khiyaran adula al'umma ce zaɓa ku adalai li tashhadu lil anbiya'i alaihim as-salatu wa salam dan ku shaida ga annabawa ala umamihim absa al'umman su wa yashhadu lakum ar-rasul bis-sidq kuma annabi ya bada shaida akan ku da gaskiya wa qila inna allaha jalla jalaluhu idza sa'ala al-anbiya' wannan hadisi ne mutawatiri amma ya tashi da sigar kila sai ka ɗauka wata magana ce kawai ta ganda an ɗauka imamu bukhari ma ya to shi hal ballabtu kun isa fa yaquluna na'am fa taqulu umamuhum ma ja'ana min bashirin wala nadhir sai a ummatu ta ce mu ba wanda ya zo mana mu ba wani wanda ya zo mana amma a ce to waye shaidan ku su ce al'umma annabi ku to eh mutanen nuhun suka yi tawaye za mu ce an aika muku a jabu ne ce wani zan zara ido an da kuma ya zo kuka kawo mu kwata ne hujja mu sai mu ce kai ne Allah ka ce la kunna arsalna nuhan ila qaumihi kai ka faɗa mun san kai ko magana ta shi kenan kai ka ba mu labari ka aika annabi nuhu an karya kashi dan haka da al'ummar su suka da musu tawaye sai muka kafa hujja da wannan ayan albar ka ko ala ya ke da ana kafa hujja da alqur'ani ana kafa hujja da hadisi to shine yace a jawa fatashhad ummat muhammad sallallahu alaihi wa sallama lil anbiya sai su ba da shaida ga annabawa wa yuzakkihim an-nabi sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya tsarki to me ce shaidar mu tayi ga qur'ani bi ne hujja wa qila ma'na al-aya innakum hujjatun ala kulli man khalafakum ku hujja ne akan duk wanda ya saba mu ma'ana ta biyu kenan da aka ba aya ma'ana duk wanda ya saba mana mu ne muke akan hujja dan mu muke rike da qur'ani da hadisi wani zai ce abdullahi dan mas'ud ya al'amarin da yake ne naji ana cewa ahlus sunna wal jamaa to kuma sai ya ga mun yan kadan ne sai ya ce wa ni Allah ba ka sa abin da ake nufi da jama'a ba an takuna alal haqqi wa law kunta wahdaka jama'a da aka ce ahlus sunna wal jamaa to ba yumuni bane ko kai kadai ka tsaya akan gaskiya to kai ne jama'ar annabi Annabi sallallahu alaihi wasallama zai takama da waɗanda suka tsaya akan gaskiya ne ba tare yumuni ba ko ba hausa yana cewa da yumuni ba ba da yi kwakwara ka gani kuma an shina dai da quality da quantity yawa quality ya fi quantity a baka abu mai kwari mai kyau mai nagarta kwaya daya ya fi a tara maka shara yunwu waɗanda duk ba da kirki ba ɗaya ka haɗa biyar ba za su yi maka abu ɗaya ba wannan fa alkun min humu ka wahidin wa wahidin kan arfi in amrin bada haka ne ibnu jurayz ya faɗa ko yace za ka iya samun mutum ɗaya amma in an ta mutum ɗaya sai maka amfanin mutum dubu ko za ka iya samun mutum dubu da ya maka amfani mutum da ya ba haka al'amarin ne wani su dubu ne amma gaba ɗaya su iya abin da mutum ɗaya zai wani zai da shi kaɗai ne amma shi kaɗai ya wadatar da kai daga neman mutum dubu والزكي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقيل معنى الآية إنكم حجة على كل من خالفكم والرسول صلى الله عليه وسلم حجة عليكم kun hujja ne akan duk wanda ya saba muku kun kun kun saba annabi to hujja ne shi kuma akan ku akan ku sanar sanjiyu wa qala ta'ala wa bashir alladhina amanu anna lahum qadama sidqin inda rabbihim Allah ce ka yi bishara ga masu imani cewa suna da gabacin gaskiya a wajen mahaliccinsu suna da diddigen gaskiya gabacin gaskiya kenan to wannan aya mata fassara wajen takwas wasu ce kadama sidqin shine al'amalu salihah kyakkyawan aikin da mutum yayi su ne kadama sidqin wasu ce as-sa'adatu fi dhikr al-ula arzikin da Allah ya rubuta maka tun alawhul mahfuz shi ake kira kadama sidqin dama can an rubuta ka kai dan aljanna ne to shi ne kadama su dake kun ga fasara ne kenan biyu to bari mu je gowa wa qala qatadatu wal hasan wa zaid bin aslam قدم صدق هو محمد صلى الله عليه وسلم يشفع له yace annabi sallallahu alaihi wasallama shine gabacin gaskiya kuma wanda ya gabata wanda zai zama yana jiran mu a lahira kenan shi ne wanda zai yi ceto a gare mu a gaban Allah ranar alkiyama fassara ta uku kenan ko wa anil hasan aidan hiya musibatuhum bi nabiyihim wato shi ne musibar da ta shafi al'umma na rabuwa da annabinta ranar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah ai an shiga musiba ba karba ba har Umar ya kasa hakuri ya kasa juyawa kowane mutum a duniya ya kasa juyawa sai da sai na bakar ya dawo ya musu bayani sannan suka dawo cikin hankalinsu saboda an same su da wata sadama wani irin karo ne aka yi masa wanda ba taɓa yin irinsa to kun ga wannan aka ce to wannan musiba din da ta shafi musulmi shine Allah ya musu ta'aziyya da wannan aya cewa wannan gabatan da annabi yayi to alheri ne ga duk al'ummarsa don zai je lahira kafin al'ummar su ta biyo baya to ku ko ba ko kai in mai gidan ya ce yi gaba ina zuwa to ba za a karrama ka ba amma ya ce bari in yi gaba ka taho to ya soka da karanci don ka zo za a yi to ga tawar ma nan sai mai gidan ya iso amma idan ka yi bako sai mai gidan ya ce to dan tsaya ni in yi gaba to zai je shirya maka liyafa ne kafin ka iso amma idan mutum ya kazo ya ce to yi gaba zan taho kana zuwa ta ce a ce baya nan kafir ma nan zauna ta kafir ma a ce a ce ko maka ce ka kuma wanda an yi kwa mata rama kuma ya da ita to kaga da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaba ya tafi lahira ya gaba me a gare mu alheri ne duk wani abubuwan da muke jin tsoro a lahira in kafin mu je an yi kiriya da wasu abubuwa sallallahu alaihi wa sallam to wannan ita ce fassara ta hudu da aka ba wannan aya wa an hasana aidan hiya musibatuhum bi nabiyihim wa an abi sa'id bin al-khudri radiyallahu anhu هي شفاعة نبيهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو شفيع صدق عند ربه wannan sahabi an rawaito shi ma ya ce ceton da annabi sallallahu alaihi wa sallam zai wa al'ummarsa shine qadama sidikin inda rabbihim kun ga fasara ne kenan biyar wa qala sahab bin abdullah tusari هي سابقة رحمة أودعها الله في محمد صلى الله عليه وسلم yace wani gabace ne na rahama wacce Allah ya saka ta a cikin zuciyar annabi rahmat da Allah ya saka a cikin annabi sallallahu alaihi wasallama ya kuma aiko shi da ita wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin inna ma ana rahmatun muhda to wannan ake nufi da kadamu sirkin inda rabbi fakara ne kenan wa qala muhammad bin ali at-tirmidhi wannan tirmidhi fa ba wancan bane wannan tirmidhi shine mai katimatul wilaya wanda malamai suka yi ta sukan sa saboda yayi wasu maganganu a cikin littafin nasa waɗanda suka dangana shi zuwa ga bid'a malamai suka yi ta sukan sa shi wannan Tirmidhi ba wancan Tirmidhi ba mai hadisi ba wannan Muhammad bin Ali sunan sa wancan Abu Isa sunan sa shi wannan wato an haife shi ne a yau an ce ya rasu ne a shekara ta ɗari da tamanin da biyar yana ɗan shekara tamanin ولم ينجو من الطعن bai kubuta daga sukan malamai ba saboda ya zo da wasu abubuwa da ya sha kansu sukan malamai in ka saba nasi kowa ya kai sai su da ramma tunda magana ce ta nasi dole abin da ya inganta a ce ya inganta abin da bai inganta ba a ce bai inganta ba saboda ka'ida ce kamar yadda malaman nahawu suke da ka'ida fa'ili marfu'i maqulun bihi mansub to haka malaman hadisi suke da ka'ida shi yasa imamu suyuti yake cewa lillahi hamdi wa ilayhi astani وما ينوب فعليه أعتمد ثم على نبيه محمد خير صلاة وسلام سرمد فهذه ألفية تحت الدرر منظومة ضمنتها علم الأثر فائكة ألفية العراق في الجمع والإيجاب والاتفاق والله يجري سابق الإحسان لي وله ولذوي الإيمان علم الحديث ذو قوانين تحاكي لإدراجها أعوال مثل وسند ilimin hadisi a wannan baiti dubu da imam suyuti yake ka'ida ce ilimin hadisi ka'ida ne ba wai kofa ko da ake sha ko murin da ake ya inganta da inganta ba ilimin hadisi zu qawamin tuhad yudrajiha ahwal matan wa sanad فذلك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمردود sai ce wal aktaruna qasamu a can karshe ce wal aktaruna qasamu adattunan ila sahihim wa da'ifin wa hasan shi kuma ta ta ta alfiya din yace wa ahlu hadha sha'n qasamu sunan ila sahihim wa da'ifin wa hasan a alfiyar iraki kun ga ashe ka'ida ce kenan ba wai haka kawai ake cewa sahihi a ce da'ifi ba ka'ida imamu suyuti yace zu qawanina tuhad wasu ka'idodi ne masu iyaka tarmizu sahihi من الفقيه من الاحاديث علم وقواعد يعرف بها اعوان السند والمتن من حيث القبول والرد ka'idoji ne da dokoki ake bi don a tantance hadisin da ya inganta da wanda bai inganta ba to wannan turmuzi da'ifi ne wancan kuma sahihi ne da haka muna da turmuzi biyu ɗaya turmuzin da'ifi ne saboda ya cika bargaza a lissafin sa malamai suke kai masa rashi ɗaya turmuzin kuma sahihi ne shine mai sunan to wannan shine na ƙarshen to amma ana tuntuba kowane mutum ne kuma yake da wasu maganganu duk mutum za ka same shi wani yana da maganganun daidai kuma yana da maganganun ba daidai ba da haka inda ya faɗi daidai ƙa'ida ta ahlus sunna sai su ɗauka su amfani da shi ko shaitan ne ya faɗi daidai mu za mu ɗauka domin abu huraira an sa shi tsaro shaitan ya zo zai yana ɗiban abinci abu huraira ya ci kwalarsa ya ce wallahi iyalai garam ta ban shaitan da ƙarya iyalai garam tuffafin kana da iyalai sai ka shiga fitan gwamnati ba izini to da abu da yare ka ce shi kuma shi aka ba tsaron su to ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce jiya tsaron da ka sa ni na abinci wani ya zo ya ɗiba ne masa magana ya ce iyalai gare shi ya ce ƙarya ike yi kuma zai dawo yau kun ga har Allah annabi wahayi an nuna masa waye wannan kuma an tabbatar masa zai dawo abu da yare yace tun da annabi yace zai dawo tabbas zai dawo duk da yadda suke gaskata annabi yace kawai ko ido na bari sai ba ina gome sai na ganki kuma ya fito ban ga shigar sa ba da ruwan abinci a hannu na sake cin kwalasta yace yace don Allah ka rufa mun asiri ba Allah ka ke ni wallahi iyalai ne da kidin da mara yace Abu Hurairah ya san kai ya yake tunda an ga mun makareci ne sai ya sake shi tunda ba ce zo da shi ba yanzu ya ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ƙarya yake zai kuma dawo da ya gano ku Abu Hurairah yace to ba mun zai raba mu da kai sai na kai ka wajen Annabi ya ga shaidan ya ga ya ruku a hannun Abu Hurairah rukun sahabi ne yayyaye ya kubuce ga ba zai iya kubucewa ba sai ya ce to tsaya zan gaya maka wani abu gaskiya ne yau ba ƙarya saboda yaro sai ya ce ayatul kursi in za ka kwanta in za ka kwanta ka karanta ta za ta yi maka maganin shaitan tun da shaitan yana ba da maganin sa ai rukun ne zuwa ba ka rabu rukun ne zuwa abu ne da dama shi mai kwaɗayin ilimi ne duk magana ta ilimi ba wasa da ita sai ta kyau sai ta ke shi ya zo ga annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ka ji yadda muka yi da mutumin yace sadaqaka wa huwa kabir huwa huwa khabir yayi gaskiya amma makareci ne wannan kalmar da ya ga ma cewa karanta ayatul kursi lokacin bacci tana kare mutum daga sharrin shaytanu gaskiya ne amma shi shaytan ne makareci to kaga an karbi gaskiyarsa ko ko da haqa la yadurruka min ayyi wi'ain kharajin فردوا إلى ذات القول لا من قائل والحق مقبول ولو من جاهل حتى ما لو ذلك حتى زمن الجاهلية أنا كفر جاهل مكانه yanzu ina magana himma sai malamai su ce kamar da imar ulkai sai su cewa wa qad aftadi wa qaylu fi mukanatiha bi munjarid qayd al awabid haykami nikarrin nikarrin muqdirin mudbirin ma'an ka jumud sakhrin hatta husaynu min ali sai su kafa hujja da wannan cewa ka buga sammako irin buga sammako da ma'aure ne yace ranar da nake tafiya neman duniya mu da gaske muke in muna neman lafiya da gaske muke in muna neman duniya da gaske muke sai ya ce to ga hujja ma'aure kai ya ce ina buga sammako lokacin da tsuntsaye ma ba su tashi daga shekarsu wa tayru fi wukanatiha wa kad aktadi yace ina buga sammako wa tayru fi wukanatiha lokacin da tsuntsaye suna cikin shekarsu suna bacci ba su ma farka in kuma ana yi za su sammako balle mutum domin jaridin kaidil awabi da haikali da wani ingarman doki wanda in suka tsera da bauna sai bata a baya yace kuma yana mun amfani mai karrin mai farrai zai gudu da kai in an ce abu a kamo zai biya kamo in an ce a tsere zai tsere dama amfanin doki kenan in an biyo ka ka tsira in ka bi ka kama kuma kai haka ake so ka zama in an zo ka da gudu ka tsira in an ce ka kamo kamo idan aka ce mutum akalla ya yi tirenin ma don ya tsira ka yi tirenin don ka kama ko don ka a kama ka duk ana yin tirenin don wannan ka koyi gudu don an ce a kamo wancan da je ka kamo shi wani an ce a kamo ka to magana tun da aka ji ta da amfani ana iya ɗauko ta don haka ɗauko maganar Muhammad bin Ali Tirmidhi da abin nan ne wato Imam Al-Qadi ya ga magana tana da amfani yasa ya dauko ta to me yace huwa Imam Sadiqin fassaran kadamu Sadiqin yace huwa Imam Sadiqin wa Siddiqin masu gaskiya da masu gaskatawa ash-shafiqul muta' me ceto abin yi wa biyayya wa sa'ilul mujab mai tambaya wanda ake amsa masa wannan magana ta ta mece ce to kun ga Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama akahu anhu sulami malam sulami ya hakaito wannan daga ainihin wato shi Muhammad bin Ali at-Tirmidhi Allah ya yi masa safaransa Allah ya yi mana gaba da to nan shine karshen wannan fasali insha Allah mu ga mu tsaya Allah ya sa mu dace Allah ya kara mana san annabi sallallahu alaihi wasallam da bin sunnar sa Allah ya sa mu cikin ceton sa ranar alkiyama assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah wannan yace malam don Allah malam wane ne samar kan biyu samarkandi shine abul layl na kurubin muhammad bin ahmad samarkandi babban malami ne na cikin kuma a mazhabar abu hanifa sannan malamin tafsiri ne an ce ya rasu a shekara ta ainihin wato ɗari uku da saba'in da uku miladiya ɗari tara da tamanin da uku wato ya shekara dubu da wani abu kenan a ƙasa an tare mace shekara ta dubu da yan kai a ƙasa malam samara kandi Allah ya masa rahama wannan yake malam a fassara min wannan jama'allahu ta'ala lahu Allah ya tattara wa annabinsa fi hadhihi al-aya a cikin wannan aya duruban dangoji dangi daban-daban mai huta na wato jerantuwa al-ukra na karamoni al-ukra bi dammil ukra ba akra ba akwai ahara na fifiko wanda fifita wani akan wani al-akra akwai kuma kusur na wato labarin da aka rawaito ma'qul akwai kuma uku na almakaruma a fadika daraja tabbatacciya wacce mutum ya gaje ta kaka da kakanni ita ake kira ukra in ta kuma kutubul lura kamar lisan al-arab babun alifun sa'un ra'un za ka samu tafsirin wannan a harshen larabci wanda yake Allah ya gafarta malu don Allah menene ma'anar waɗannan kalmomi da ƙarin bayani waɗanda aka karanta su ranar 23 ga watan 11,424 15 ga watan 2004 albabu tsanisi nuzul mahabbatihi babu na biyu cikin wajabcin lazumtar ƙaunar annabi mutum ya zauna akan ƙaunar annabi sallallahu alaihi wasallam kullum ƙaunar ta dinga karuwa wa munasahatihi nan kuskure ne a cikin naka bugu sai ce munasahati nan ce munasahatihi auren ya'yansa kenan ka kuma yanzu ba shi da ƴaƴan duk suna abin nan wa munasahatihi shine muka gyara munasahatihi shine an-nasiha lillahi wa rasulihi wal kitabihi wal a'immatil muslimina wa ammatihim da haka wannan shine ma'anar da tafi dacewa munasahatihi auren ƴar annabi sallallahu alaihi wasallam zai zai yi yanzu a gani da haka munasahatihi kenan yi masa nasiha za a fassara me ake nufi da yi wa annabi nasiha sallallahu alaihi wasallam don Allah ma an ce الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم to imamu nawawi a cikin sharhu muslim ya yi dogon bayani akan wani hadisi da ma'anar nasiha dama annahu asalin kalmar yana nufin jattawa ko gyarawa ko kyautatawa shi yasa ake kiran zuma an tato ta daga jikin wato aniyarta ake kiranta nasiha haka nan idan kai mutum magana mai amfani ake kiranta nasiha haka nan idan ka ba ce da rigar ka ya gyara sai a ce wai rigar nasiha ya mata mako ko ya duke wata barka a jikin da sai a kira a tela ana kiransa annasihu haka duk wani wanda zai wani motsa dan ya kawo wani abu mai amfani to nasiha ga Allah abubuwa ne wajen guda goma sha ɗaya nasiha ga annabi sallallahu alaihi wasallam abubuwa ne guda shida ka so shi fiye da yadda kake son babanka da babanka da waliyinka da matarka da ƴaƴanka da abokanka da duk duniya gaba daya mataki na ɗaya kenan na nasiha tsakaninka da annabi in baka so annabi fiye da kowa ba to baka yi nasiha ga annabi ba ma'ana baka kyautata tsakaninka da annabi ba na biyu duk abin da ya ce a yi kai na uku duk abin da ya ce a bari ka bari na hudu duk labarin da ya bayar ka gaskata shi na biyar ka yi aiki da shari'arsa na shida ka yi kishin sunnarsa kuma zai je auna ya yana shidan nan ko baya yi albabu sani fi hukumin shani'i cikin hukuncin mai aibanta annabi wani mataki za a ɗauka akan wanda ya aibanta annabi sallallahu alaihi wasallam ومؤذيه من الذين يؤذون الله ورسوله ما تشوفر ده الله ده منزلتا ومنتقسه ده mai tauyesh ko munaqisihi wanda yake dangana masa tawaya wanda ya dangana annabi sallallahu alaihi wasallam wata kalma wacce ake ganin tawaya ce to shi ma za a faɗi hukuncin sa a ƙarshen littafin mun zo insha Allah shi kuna ganewa su ake an yi karatu a shifa sau daya ya zama kowa zai iya karanta a shifa kowa kuma ya gane mai a shifa ta kunsa babu wani abu koyayye wanda za a koyi shi insha Allah duk abin da mutum bai gane ba ko na kalma ne ko na wani hadisi ko na wata ma'ana ya rubuto insha Allah kai tsaye za a bashi fasarar ma'anan wannan ko kuma a ba da lokaci a yi bincike don a fada da abin kada wani abu ya shige ma duhu wanda baka gane ba face sai kai tambaya insha Allah kuma za mu iya yi mu ga mun nemo ma'anar wannan abu insha Allah yace malam menene hukuncin wanda ya bada jininsa aka zuba wata mata kuma yana son ya aure ta to bayan an tura mata jininsa zai iya aurenta dan jininsa kenan ya shiga cikin jininta to ne wannan ya ce akan shayarwa ne mutum ya ba da jininsa a ƙara wa wani malamai sun yi zama a misra wani lokaci da wasu matsaloli suka taso a kan maganan sai da mutum a arewacin bangladesh da wasu gurare talauci ya sa suna sai da 'ya'yansu sannan kuma da masu sayar da kodarsu har akwai wani waɗanda safarar da suke kenan zuwa indiya akwai wani yanki a indiya suna da bala'in talauci sai mutum tunda kowa yana da koda biyu ɗaya kana aiki ɗaya safaya in ɗaya ta gaji sai ɗaya ta ɗauka to sai ya sayar da safaya ɗin tana da tana da dogon tafiya don gangan jika ɗaya da safaya ba na ta biyar a jabiya wanda aka nuna wani ya ce shi tun da ya sayar da ɗaya yanzu ba iya aiki da ya zo likitoci suka ce mato tun da ɗaya gare ka ka dinga aiki kaɗan kaɗan don in tabbaji gaji ba wacce za ka karɓa ka yi ganganci kuma abinda suka faɗa kuɗin da muka lissafa yi kan wuce dubu ɗari da sittin ba canjin Najeriya ya siyar da rabin jikin. Ba an tambayi Sheikh Muhammad Nasir Jin Albani ya ce haramun ne ka siyar da wato kodar. Ice kai ka bada kyauta ma bai kamata ba. Ice domin ya tambayi likitocin ya ce idan abokina yana da guda biyu sai suka daina aiki. Sai na ɗau ɗaya na bashi yanzu shi yana da ɗaya ni ina da ɗaya. kuna da tabbas ɗaya ba za ta daina aiki ta ba ni ma ɗaya ta ba ta daina aiki ba aka ce a ba da wannan tabbas din ya ce to ai yanzu maimakon shi ya mutu ne mu biyu za mu mutu yana da ina da ɗaya ita a ibdadu nafsika ka fara da kanka ko ma Allah ya sa masa biyu wanda ya ji wata rashin lafiya ko ganganci tunda sun ce aiki mai tsananin wahala da shan giya da shan taba da wasu abubuwa da yawa suna kawo ta mutu tunda mutum je kashe kasa bai kamata ka siyan ba to haka sai da jini suka ce baya halatta mutum kamar yadda zaka ga gindin asibiti ko suna na zaune sai su zuwa ɗaya jinin su a siya a tura wani su kuma su zo su ci gaba da cin abinci su ƙara tara wani jinin a sake zuciya a siya su kaga wannan shi ma malamai suka ce ganganci ne amma idan taimako aka nema wani ɗan uwan musulmi jininsa ya ƙare ko kuma wani bala'i ya same shi na rashin jini danginka ne na kusa ko musulunci ya haɗa ku aka ce ana neman taimakon jini ɗan uwa musulmi su taimaka to wannan za ka iya zuwa ka ɗebi jininka ka baya ba irin ɗiban jinin da siyasa a rafar suka yi ba an kai harin bam a amerika shi ke suka dinga ɗiban jinin su suna kawo an yayin gudunmawa sai aka tattara jinin sa da suka ce a zubar ba sa su ne za a yi da jinin siyasa a rafar to ka zo ne shine karshen wulakanci ka ɗaya mutum ka kare wata ƙasa ta zuwa to dan haka dan ka ba da jinin ka an ƙara wa wata kana son da zaka aure ta wannan bai da alaƙa da wani abu na haramci tsakanin shi kansa shan nonon ma ai magana da tafi inganci shine mutumin da yake lokacin shan nonon shi ake magana akan shan nono kuma Allah ya faɗi lokacin wal walidatu yurzi'na auladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma rida'a wa fisaluhu fi amayn wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahran 30 shahran na dauke amaini a cikin wata 30 nan dau 24 sauran nawa sauran wata shi da shine mafi karancin mudda haihuwa saboda haka idan mutum ya riga ya wuce lokacin shan nono ko an bashi abinci kawai aka bashi wannan shine kaulu rabi amma mazhaban na na Aisha uwar mu'minai ita mazhabar sa ko babba ne in dai aka bashi nono da yawa ya sha to wacce ta bashi nonon za ta iya zame masa baba ta shayarwa hujjar ta shine kissar Salim Maula Abi Huzaifa mata Abu Huzaifa ta rike shi tun yana yaro da aya ta sauka ta ce ul'umu li aba'in huwa asafu inda Allah da haka ko ki rike yaro inda biki bashi nono yana yaro ba danki bane sai aka ce ki dinga sa masa hijabi kuma ya dinga shiga gurin ta ko ki samu Annabi sallallahu alaihi wa sallama ta ce ya girma a hannuna kuma ni ce kamar mahaifiyarsa yanzu kuma gashi an ce shi haramun ne ya gani to ya za a yi kenan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce je kiki bashi nono in kika bashi nono ya sha sai ya zama danki na shayarwa kuka ce ya rasulullah ai yana da gemu sai ce idan da gemu sai ki zuro masa nono sai ka to shine ne sai ta zuro masa nono ya kama ya sha ya sha ya sha ya sha ya sha ya sha ya sha inda sai ta zama babarsa ta shayarwa to a cikin motsa imaliki imam mali ya ce dukkanin sahabbai mafi yawansu sun tafi akan cewa wannan kissa ta salim ta shafe shi ne shi kadai da wanda ya shiga yanayi irin nasa ma'ana wanda shi ma aka rene shi tun yana yaro ko dan tsuntuwa ko babarsa ta rasu da babansa maraya aka ba mataka tun yana yaro ta rike shi har ya girma ta san shi ya san ta ta rike shi tun yana kankani kuma yanzu aka ce an hana shi shiga gidan saboda ba dan gidan bane to shi ma in irin wannan ta faru a iya cewa ta ba shi nono sai ta ba shi nono ya sha dan ya zama kamar danta amma ruwa ko ai aka ake shan nono yawa saboda haka shi ma za a yi wannan amma tana na Aisha tana kai akan fatawar cewa duk wanda ya sha nonon babban mutum ya sha nonon wata to za ta iya zai masa baba ta sha ruwa shi ne mazhaban na Aisha matan annabi kuma jarabawa su kuma suna kan cewa a'a matsalar tana nan ne ba a zan zalim da wanda matsalar ta irin ta salim ta taso saboda haka wannan shi ne dan haka kana shan nonon ma an yi sabani balle ka iya sashi da maganar jini wannan ita Allah ya gafarta malam dan Allah ina tambaya shin waɗannan salatai ne na annabi sallallahu alaihi wasallam suka inganta domin ban da salati ibrahim ibrahimiya babu wani da na sani sai Allahu salli ala muhammadin wa sallim kuma an ce bai inganta ba wa wannan ya inganta mana baka zo ranar da muka yi magana akan sunnar shigowa masallaci ba muka ce wanda ya shigo masallaci yana da sunnoni da yawa cikin sunnoni akwai ka shigo da kafar dama ka ce a'udhu billahi al-azim wa bi wajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytan ar-rajim na kuka ce Allahumma fta alai abwaab rahmatika na kuka ce Allahumma salli ala muhammadin wasalli na biyar kai raka'a biyu in za ka fita kuma kai wannan addu'a Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim Allahumma sta alayya abwaab fadlika ka fita da kafar abu kaga subuwa masallaci yana da sunna biyar fita yana da sunna uku in an hada takwas sai muka ce kaga wannan salatin ya zo da wannan lafazin ya inganta suna ka akwai salatai da yawa suna nan kazo an an zo can babun salati za mu zo da sauran su tafai da aka yi akan salatin annabi sallallahu alaihi wa sallama za a yi bayani insha Allah wannan ce bayan haka Allah ya kara mana son annabi da mu da kai baki daya bayan haka malam ina neman ina neman sani dangane da shafar fuska a yayin da aka ambaci annabi sallallahu alaihi wa sallama bayan an yi masa salati tambaya shine yin haka ya inganta yin salatin ne inganta amma bayan an yi salatin kuma a shafa fuska wannan kuma kari ne namun irin na yan afirka wanda ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah don allah malam menene hujja ta bin masbuki sallah a sunna waye masbuki sai ka yi ta'arifin masbuki za a iya gane masbuki dan ta aiwa a sunna ba masbuki ake kiransa ba a fito ake kiransa masbuki ne masbuki مفعول يعني سبق يسبق سابق اسم فاعل مفعول اسم مفعول ma'ana wanda aka tsere masa da shashin wasu rakawai shine masbuki to me hadari ne maka ta'arifin masbuki wanda in ka tsallake nan wahala za ka sha ya ce al masbuq kal musalli wahdahu masbuki wanda ya samu raka'a daya ko ya samu biyu ko ya samu uku to kamar mai yin sallah ne yanzu shi kare to sai mu tambaye ka me yin sallah shi kaɗai za a yi sallah ko za a yi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam da Allah menene bambanci tsakanin rafafa da fala rafafa da yake da da fusu arrafu malamai sun ce wato kwar- wato kwarkwasa kamar kwarkwasa wato maganganu na tuleke da tsara waɗanda suke nuna dai ba babu mutunci a cikin yin su al-fus huwa al-fisqu nafsuhu kuma al-khuruj an ta'a dan asali ana cewa fasa katil hibba min kishriha kwaya ta fita daga cikin bawanta ko kwansanta fita daga kwanso ko fita daga bawo shi da fit a harshen larabci da ka fa fa fa fa saka fafa saka an amru rabbi ma'ana kharaja an amru rabbi da ka alfafi alkharij an ta'atillah duk wanda yawa Allah tawaye sunansa fasik da ka tawaye akwai karami akwai babba da ka akwai fit bi ma'anar kufur akwai fis bi ma'anar ma'asiya al fis bi ma'anar kufur shine Allah yake wa qauma nuhin min qaum innahum kanu qauman fasiqin al fis anan yana nufin kufur domin mutane annabi nuhu kafirai ne to sannan kuma akwai fis da ma'anar aikata sabo to wannan shi ma ma'anar sa daban da aka kawo bambancin su wannan da baki ne wannan a aikace ne da haka bainahuma umurun wa khususun mutlaq dukkan rafasu fisku ne amma ba dukkan fisku ba ne eh rafa ko kuma dukkan fisku rafasu ne ba dukkan rafasu ba ne fisku tunda fisku a amu mutlaqan min al rafa to Allah ya sa mu dace Allah ya dauka musulunci da musulmi Allah ya kare kafirci da kafirai so kamar da muka yi ka'ida cewa bayan mun karanta ashifa isa yi hukukin mustafa sati uku a jere to kuma za mu tsallaka mu koma zaɓin ma'ad domin duka dai rayuwar annabi muke karantawa sai dai kowanne ya ɗau nahiya ne daban-daban shi zaɓin ma'ad yana bayani akan yadda annabi ya koyar da ibada shi kuma a shifa yana magana akan waye shi kan kansa annabin tukunna to kun ga suna da alaka kenan dan haka kamar da muka bayani za mu ci gaba da wannan domin zaɓin ma'ad ya fi a shifa yawa ne ya mu gama a shifa Allah yadda mu dawo kuma mu koma zaɓin ma'ad mu kai tsaye إن شاء الله Thank you.